من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زلنا في قضية التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة وبعد ما سمعت سمعتم أربع مسائل وثلاث مسائل وستسمعون اليوم إن شاء الله مفهوم العبادة ألا وهو قول المصنف اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما أمر الله وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأما قوله الحنفية ملة إبراهيم لأن الله أثنى عليه وجعله خليلا له كما قال سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وجعله إماما للأنبياء وقدوة للمرسلين وأمرنا باتباع ملتي قال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال أيضا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب لله رب العالمين ووسى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذا قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإلى أبائك إسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذي اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ربنا آتنا ربنا آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آت آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها أمين رب العالمين يا مسلمين a takaice ganin har yanzu dai muna cikin mas'ala mai girma mas'ala ta tauhidi muna cikin kitabul usulu talata mun ji arba masail wanda suke mas'aloli guda hudu wanda wajibi musulmi ya san su yi aiki da su kuma mun ji mas'ala guda uku su na musamman yau insha Allah za mu yi bayani a cikin wannan littafi kan ma'ana me ake ne da ibada abinda aka yi mu dan shi kamar da malamin ke cewa kai sani dan uwa Allah ya shiryar da kai Allah ma shirya zuwa ga mai da'a yace alhanafiya addinin Ibrahim alayhi salam jigon addinin Ibrahim wanda ake mana umarni da mu bi hanyar shi shine bautar Allah shi kadai kar a gama Allah da kowa da wannan munwa wannan umarni shi Allah ya ma dukkan mutane gaba daya kuma akan wannan munwa Allah ya halicci mutane kamar da yake cewa bai halicci Allah da ban halicci ba aljini ko mutum sai dan su kaɗe ta da ibada shine mahi girman abin duk wani umarni da Allah subhanahu wata'ala ma bayi mahi girman umarnin Allah ga bayi shine kaɗe ta Allah da ibada kuma mahi girman sharri mahi girman hari da Allah ma bayi shine shirka da Allah kenan kar a gama kowa da Allah me ma'ana shirka gama Allah da wani tarayya da Allah da wani duk abin da yake haƙƙin Allah ne kama wani ko mala'ika ko wani annabi ko wani aljani duk abin da za a bashi haƙƙin Allah kenan kayi shirka da Allah yan wani ba a yau wani al'amari ayo ya mamaye al'umma na maganar musulmi na gama Allah da wani ta hanyar ba sani ba da yawa yan balle a yau fitintunu sun yawa marar lahiya matsalar rayuwa da bokaye yan janwara sun ɗauki wannan dama ta jahilcin mutane ba san tafidi ba za ga a rediyo a talabijin tun daga nan haye mai ba za nijar sun samu kasuwa wajen damfarar mutane da sunan magani da sunan rukuya amma wallahi yan janwara ne suna shirka da Allah su kai mutum marar lahiya ko mai matsala a kai shi ga shirka da Allah a ga yace himi ruhane ne ka ji mutum kamar shi annabi Isa duk cutar duniya ya da ita duk cutar duniya ko ce ma wata ma wadda ba an bata maka zo duk cutar ya da hudi tension diabetes ulcer ciwon kaza ciwon kaza duk ya zano kuma ce amma akwai wata ka zo kuma yace maka wai muna da ruwanai wata cewa ruwanai musulmi duk in wa wallahi duk shirka ce da Allah bai suke wallahi Allah musulunci bai kiya ba ka ne magani a dawa ta suka annabi ya ce ayi magani a dawa daban maganar surkun na daban maganar magani ka sha maganin tension ice ko wani abu kaza maganin maganin tension maganin ice wannan ba lai matsala bace ba amma a zama a dawa magani mai duka ma amma ba spiritual da spiritual da abin da yake da alaka wani hau wani samu rishin kasuwa rishin aure duk sun bi abubuwan mutanen duniya sun kawo mutane kai ka je ka kai kudinka kuma a kafatar da kai ga Allah kaga da wannan mutane sai ku yi hankali wallahi wallahi gwanda ka mutu da cuta da ka mutu da shirka da Allah gwanda ka yi haƙurin cutar ka wallahi ka gama Allah da wani ka sa gama wallahi gwanda ka mutu da wani lahiya ka mutu da imaninka me amfanin lahiya babu imani to na da yawa sakan kai mutane kun ba kun ba kun cuta ta babu bukata ma wallahi kurin da hora ce mutum mara lahiya kun kudi kun shi ne ji bayani sai ji kamar da gaske ne amma an ka ayi qur'ani hadda hadisi kuma wallahi duk da hora ce ai hatara ai hatara imani babban abu ne baka abin da kake imaninka yan uwa Allah subhanahu wataala da yake mana umarnin bin Ibrahim addinin Ibrahim wa Ibrahim alayhi salam cikin annabawa iya shi ta baban annabawa mai magana tauhidi dan jigo ne na kira zuwa ga tauhidi Allah subhanahu wata'ala ya yabe shi a cikin alkur'ani cewa ya ɗauki Ibrahim a matsayin Khalil iyaka soyayya Allah ya bi matsayin na Khalilullah Khalilur Rahman ke matsayin daga nan makasan abu ne mutum ne mai girman gaske ba dan komi ba sai dan kaɗai ta Allah da ibada da umman da bani Ibrahim salam ya tashi ƙasa al'umma gaba ɗaya tun daga gida har waje gaba ɗaya gaba da baya ba komai shirka da Allah kowa sai irin da yana gwagwarmaya kuma shi ne annabin horko da ya fara hijira daga garin shi zuwa wani gari wurin bauta me yake nema kurin ina san bauta dan bautar Allah kurin ba don wani wajen wani ba kurin ina zai samu damar kada sai Allah da ibada ko sai gwagwarma dai sai Allah ya mai yabo kwarai kuma hikimar Allah na bawon Allah kowa sai irin wuya da ya sha ya bar ɗan uwa da iya da dangi da kowa kuma Allah ba shi kamfashin wannan abin da ya bari na labarin bayan shi duk annabin da Allah ya aiko iya cikin zuriyar shi kaga shi ne baban Isma'il baban Ishaq wa'annan kuma su ne Ishaq duk wani annabi ibn Isra'il iya cikin jigo na annabi Ishaq annabi manzo Allah kai shi annabi Isma'il ne kira kan Allah ya bar mutanen banza Allah ya bashi na kwarai yan wannan shine kiran Allah jan hankali ne Allah ke mana duk inda kake ka zamanto mai kada ta Allah da ibada a kullun ka nemi gyaran alakar ka da Allah ba wani ba idan ka koma ga Allah Allah bai barin ka haka zai baka masoyar kuma baka rayuwa kyakkyawa hatta a duniya baka kai lahira na karka rudu da abokan zama da yan gari da yan uwa kai shirka da Allah ka koma ga Allah Allah bai barin ka haka Ibrahim alaihi salam Allah ke cewa Ibrahim shi kanshi mana abun koyi ne wanda abin koyi kun ba wani mai kaskantar da kai Allah ce kuma Ibrahim ya bar duk wata shirka da Allah kuma mai godiya ne ga ni'imomin Allah Allah ya zaɓe shi ya shiryar da shi zuwa ga hanya mai tsaka tun a nan duniya Allah ba shi kyakkyawa sakamako kyakkyawa sakamako kuma haka a lahira yana cikin bayan Allah na gari kenan wa tabbas idan ka koma ga Allah wallahi a duniya Allah bai barin ka haka ka yi kyakkyawar rayuwa a nan haka ka je lahira Allah ta ka layin bayan shi na kwarai Allah ce da haka muka muku wahayi ya Muhammad an maka wahayi ka bi wannan addinin wannan bawan Allah Ibrahim ka bi addinin Ibrahim Ibrahim bai daga cikin mushrikai wata aya Allah ke cewa wa ke kyamar addinin Ibrahim na kada ya Allah da ibada in ba wawa ba illa man safiha nafsa in ba wawa ba ba mai kyamar addinin tauhidi yace Ibrahim alayhi salam Allah ce mun zaɓe shi a nan duniya a lahira iya cikin bayi na ƙwaye Allah ce ka ba su labari lokacin da Ibrahim salam Allah mai magana cewa asirin ka musulunta ma'ana ka mai ƙauya ga Allah kadai ya ce ya Allah na mai ƙauya ga Allah ubangijin halittu gaba ɗaya kuma wannan kalmar tauhidi Ibrahim ya yi wasiya ya yi umarni ga ɗiyan shi annabi Yaqub kenan shi ma ya yi wasiya ga ɗiyan shi a kan cewa ku sani Allah ya zaɓar muku ya yi hita ku da addini na musulunci kada haka kanku yarda ku mutu sai kuna musulmi Allah ya shi mutane kuna nan wani abu da yawa kana na abin darasi ga uwaye abinda kullum a rayuwa kuma ta mutum ya da muhimmanci ga ɗiyan shi akan aƙida annabi ya kwallo salam duk irin wasiya ne da wa'azi da annabi Allah manzon Allah ne amma Allah ka ce yake ji hankalin mu kuna nan kaman kana nan a gaban ka kuna kun halarci mutuwar yaqub lokacin da ya zo barin duniya ya tara diyan shi a gaba duk abin da yayi za mu nake bincike ma ta'buduna min ba'di me za ku yi wani me za ku bauta ta ma bayana jini a kidasu suka ce na abudu ilahak wa ila abaik sama'i wa ishaq suka tabbatar mai muna kan addinin wanda kake bauta ma Allah da kake bautawa ubangijin abun bautar ishaq abun bautar ibrahim kai abun bautar isma'il abun bautar ishaq ilahan wahida wannan abun bauta ɗaya tak wa nahanu lahu muslimun mu ma gare shi kadai muka na kauya in wannan darasi ne yau yan mutane da yawa a duniya abin da yake kurin hama me ya tara ma diyan me ya bar musu gida nawa izin nawa na wani har suka ciki ina da karatunsu waye doktor waye injiniyar wai ya gyara musu rayuwarsu haka ke cewa ka gyara ma ka gyara rayuwar diyanka in wani rayuwa in me ya samu za ta kare in me ya tara zai kare inda ka bari shi ma zai bari kin da ba a ce ba a bar iya ba tarbiya ko ba sana'a amma da yawa mutane sun yi ba da muhimmanci akan me aka bar ma iya halaka da haram haka abin da ya muhimmanci wannan dukiya daban abin na rayuwa amma in ku gane ku su dewa wallahi ba mai buƙatar ɗan shi akan hanya irin wani tare dukiya ba wanda ya buƙatar ɗaya na ƙware kamar mai mulki mai sarauta domin idan ɗan wannan ba ɗan ƙware ba ne ba wallahi duk abin da ka tara mishi kana koma ga Allah ka koma ba da koma ba da ka bakin ciki zai lalata ba nawa suke nawa aka tara aka lalata suka lalace ka kawo halar banza ka babu shi ya tara a banza kuma babu zuciyar babu imani babu halin ƙware da haka nan mai hali shi ya kula da iya tarbiyyar iya zaman su ya gari duk wanda ya san Allah ya san addinin Allah wallahi ko da zai banna bai kamar wanda yake jahili ne na haka kenan abu da muhimmancin da suke ka san diyanka a wata aqida kamar su a wata tarbiyya suke wannan wajibin uwaye ne shi ne bawon Allah kada zai labarin shi Ibrahim Yaqub kai ya zo mutuwa abin da yake bincike me aqida su sai suka tabbatar mai suna kan aqida islamiyya wanda kuma daga nan ne horin cikin shi tabbata suka tabbata mai muna nan kan musulunci da haka yanwa wannan kira ne duk da muna cikin magana tauhidi yanwa kuma shi yanwa tauhidi wallahi duk wata rayuwa duk abin da za a yi mutum ya kokarin ya tauhidin shi me bayani yanwa zai yi mushrik zai yi mai zina shiga aljanna zai yi dan luwadi shiga aljanna ya yi bara shiga aljanna amma mushriki fofo fo har abada amma duk wallahi kana iya yi ko Allah ma kafara ko Allah ma azaba dai baka da wani wuta amma shirka an gama duniya ka taɓi haka lahira Allah ya taimake mu da shirya amin